من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فاس شيخنا وبارك في أمره ومتعه بالصحة والآفية وحفظه من كل سوء ومكروه قال المؤلف رحمه الله تعالى فائدة الرب تعالى يدعو عباده في القرآن إلى معرفته من طريقين أحدهما النظر في مفعولاته والثاني التفكر في آياته وتدبرها وتلك آياته المشهودة وهذه آياته المسموعة المعقولة فالنوع الأول كقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر تجري في البحر بما ينفع الناس إلى آخرها وقوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والنهار لآيات لأولي كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وهو كثير عيدا أما المفعولات فإنها دالة على الأفعال والأفعال دالة على الصفات فإن المفعول يدل على فاعل فعله وذلك يستلزم وجوده وقدرته ومشيعته وعلمه لاستهالة صدور الفعل الاختياري من معدوم أو مع أو موجود لا قدرة له على ولا قدرة له ولا حياة ولا علم ولا إرادة ثم ما في المفعولات من التخصص من التخصيص من التخصيصات المتنوعة دال على إرادة الفاعل وأن فعله ليس بالطبع بحيث يكون واحدا غير متكرر وما فيها من المصالح والحكم والغايات المحمودة دال على حكمته تعالى وما فيها من النفع والإحسان والخير دال على رحمته وما فيها من البطش والانتقام والعقوبة دال على غضبه وما فيها من الإكرام والتقريب والعناية دال على محبته وما فيها من الإهانة والإبعاد والخذلان دال على بغض بغضته ومقته وما فيها من ابتداء الشيء في غاية النقص والضعف ثم سوقه إلى تمامه ونهايته دال على وقوع المعاد وما فيها من أهوال النبات والحيوان وتصرف المياه دليل على إمكان المعاد وما فيها من ظهور آثار, آثار الرحمة والنعمة والنعمة على خلقه دليل على صحة النبوة وما فيها من الكمالات التي لو عدمتها كانت ناقصة دليل على أن موطي تلك الكمالات أحق بها ومفعولاته من أدل شيء على صفاته وصدق ما أخبرت به رسله عنه نعم إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka babban masallacin juma'a da ke nan cikin jami'ar bayero a nan kano a wannan yammaci na laraba yau muna ɗaya ga watan juma'a ula hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1445 wanda kuma yake daidai da sha biyar ga watan ɗaya miladiya ta 2023 a wannan majalisi na mako-mako da muke karatu cikin wannan littafi mai suna alfawa'id wallafar al'imam al'allama shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abubakar ibn qayyim aljauziya ta rahimahullahu ta'ala wannan shi ne darasinmu na nawa wannan shi ne darasinmu na 34 a cikin wannan littafi da za mu tashi akan fa'ida ta biyar mala ce fa'idatun الرب تعالى يدعو عباده في القرآن إلى معرفته من طريقين أحدهما النظر في مفعولاته والثاني التفكر في آياته وتدبرها التفكر في آياته وتدبرها فتلك آياته المشهودة وهذه آياته المسموعة al-ma'qulatu mala yace fa'ida ubangiji ta'ala yana kiran bayansa a cikin alqur'ani zuwa ga sanin sa ta hanyoyi guda biyu hanya ta farko an-nazaru fi maf'ulatihi duba cikin halittunsa cikin ayyukansa wasani hanya ta biyu at-tafakkuru fi ayatihi tunani a cikin ayoyinsa wata dabburuha da tintintini a kansu fatilka waɗancan na farko ayatuhul mashhuda ayoyin Allah ne da ake gani da ido wa hadhihi wannan kuma na biyu ayatuhul masmu'a ayoyinsa ne da ake sauraro alma'qula ake fahimta su malan yana magana akan hanyoyin da alqur'ani ya nuna wa bayin wato ya nuna wa bayi wato sanin Allah subhanahu wata'ala sanin samuwarsa da kuma sifantuwarsa da sifofi na kamala da cancantar abauta masa shi kadai ba tare da an hada shi da kowa ba yace hanyoyi biyu ne alqur'ani ya ishara ko ya bayyana wanda ta haka ake sanin Allah subhanahu wata'ala hanya ta farko hanyar halittun da Allah subhanahu wata'ala yayi halittu na sama da na ƙasa da na ruwa da halittar ɗan adam shi kansa to duka wani abu wanda yake aikin Allah ne to aya ce da take tabbatar da samuwar shi Allah ɗin aya ce da take tabbatar da ƙudurar ubangiji da cikakkiyar da cikakken iliminsa da siffantuwarsa da sifofi na kamala kowane aiki daga cikin ayyukan Allah yana ɗauke da gudan dalili gudar alama da take tabbatar da samuwar ubangiji saboda haka alkur'ani ya yi kira zuwa ga ayi duba zuwa ga halittun ubangiji a sama suke ko a ƙasa suke ko a ruwa suke kai ɗan adam ma ya dubi kansa da kansa ya dubi halittar da allah ya masa zai ga cewa akwai alamomi ko hujjoji masu ƙarfi da suke nuna masa lalle akwai allah kuma ubangiji Allah ta'ala ya sifanta da sifofi na kamala kuma shi ya cancanta abauta masa sannan hanya ta biyu su kansu ayoyin alkur'ani da suka sauka wanda ake karantawa wanda suke kunshe da wa'azuzzuka da faɗakarwa da jan hankali da yadda alkur'anin shi karan kansa yake wajen zubinsa da tsarinsa da hikimar da ya kunsa da zamantowarsa gagara misali gagara koyo wadda duka aya ce da take tabbatar da cewa eh lalle akwai Allah kuma wannan maganar sace shi yasa ba wani dan adam da zai iya kwaikwayon wannan maganar kai ba dan adam ba kadai ko dan adam da da aljanu za su hadu ba za su iya kawo kutankucin sa ba saboda haka wannan dalili ne da yake nuna da zai nuna akwai Allah kuma shi ya cancanta a bauta masa to wannan ita ce fa'idar da malam zai tattauna anan yayi ishara zuwa ga wasu abubuwa waɗanda suke ƙarƙashin wannan ya ce an rabu ta'ala ya da'o ibadahu fil ƙur'ani ila ma'arifatihi min ɗariƙai ne Allah yana kiran bayansa a cikin alƙur'ani zuwa ga saninsa a sani akwai shi sannan kuma ya sifantu da sifofin kamala sannan ya cancanta a bauta masa shi kaɗai ba tare da an haɗa shi da kowa ba ta hanyoyi guda biyu ya ce hanya ta farko an nazaru fi maf'ulatihi maf'ulatihi duba zuwa ga halittunsa maf'ulatihi ana nufin makhluqatihi ana nufin abubuwan da Allah ya halitta abubuwan da Allah ya halitta dukkan wani abin da ba Allah ba to mahaluki ne duk wani abin da ba Allah ba to makhluk ne saboda haka yana cikin maf'ulatillah saboda haka halittun da kake gani da wanda baka gani da wanda kake iya kaiwa gare su da wanda ba za ka kai gare su ba da wanda suke yanzu akwai su da wanda nan gaba za a same su da wanda a baya aka yi su duk suna cikin maf'ulatillah saboda ka wannan in aka ce aikin Allah to duk wani abin da ba Allah ba ba sifar Allah ba to to yana cikin maf'ulillah azza wa jalla hanya ta biyu kuma yace ita ce hanyar tintintini a cikin ayoyin Allah yana nufin al-ayatul matluwa ayoyin da muke karantawa na alkur'ani mutum ya karanta kuma ya tadabburin abin da yake karantawa ya tsaya ya yi tunani wato a nitse ya ga irin yadda Allah ya yi zubin maganganun suke a cikin alkur'ani da yadda zubinsu yake da lafizansu da ma'anoninsu da irin abin da suka kunsa na hikima da irin abin da suka kunsa na fasaha to wannan duba da wannan tunani da mutum zai tsayayi shi kansa zai masa jagora zuwa ga sanin Allah subhanahu wata'ala to yace fatilka ayatuhul mashhuda hanya ta farko dincan ita ce hanyar ayoyin Allah da ake gani wato halittun Allah da dan adam yake iya gani halittar ƙasa halittar sama halittar rana da wata taurari koramu tekuna da Allah ya halitta bishiyoyi tsirrai dabbobi kwari duka wata halitta da dan adam zai gani waɗannan sune al-ayatul mashhuda ayoyin Allah da suke ake gani da ido wanda kowa da kowa yake tarayya akan ganin su da wanda yake karatu da wanda bai karatu ba da wanda zai iya bude Qur'ani ya karanta da wanda ba zai bude Qur'ani ya karanta ba duk zai ga waɗannan ayoyin saboda wani abu ne wani littafi ne budadde da baya buƙatar sai an koyar da kai wajen karatunsa domin abu ne wanda yake gabanka kana rayuwa a tsakiyarsa kana rayuwa a doron ƙasa kana daga kai kaga samaniya kana ga halittun da suke kewaye da kai to wannan shine ayatul lahil mashhuda ayoyin Allah da ake gani da ido sannan kuma yace wa hadhihi ayatuhul masmu'a wannan nabi kuma sune ayoyin da ake sauraro ana karanta maka alqur'ani karanta maka fatiha karanta maka baqara karanta maka ali imran nisa'i har zuwa nasi wannan alkur'ani da zaka ji ana karatunsa sune ayatul lahil masmu'a su wannan sai wanda ya iya karantawa ko kuma wanda ya kasa kunne ya saurara shine zai san su wanda bai karanta ba ko ba a karanta masa ba ya saurara to ba zai san da su ba sabanin ayoyin farko ayoyin farko sama da ƙasa da sauran halittu wannan kowa zai tarayya a ciki ba wanda zai ce shi bai san da su ba shi kansa ayace shi kansa halittarsa ayace sauraka ya san da wannan amma su ayoyin alkur'ani wanda sai wanda ya karanta ko kuma aka karanta ya saurara to wannan shine zai gane su kuma idan ya fahimce su zai gane cewa lalle suna cike da hikimomi waɗanda suke tabbatar da cewa wannan maganar ba ta ɗan adam bace magana ce ta mahalicci to shine ya kawo misalai na nau'i na farko yace fa nau'ul awwal ka qawlihi إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتسريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون وبجد يتشي للي أتكن هلتر سميد كسع دسسا باور دليل يني da jiragen ruwa waɗanda suke gudu a cikin teku ɗauke da abin da zai amfanar da mutane da abin da Allah ya saukar daga girgije minas sama'i min ma'in da ruwan da Allah ya saukar daga sama ya raya ƙasa bayan ƙiƙashewarta da shi sannan kuma ya yada dukkan wasu halittu masu tafiya a bayan ƙasa wa batsa fiha min kulli dabba ya yada kowace wato halitta mai tafiya a bayan ƙasa a cikin akan akan doran ƙasa wa tasrifin riyahi da jujjuyawar iska was sahabil musakhkhari bayna as-sama'i wal ard da girgije wanda aka hore shi tsakanin sama da ƙasa Allah ya ce la ayatin li ulil la ayatin liqaumin ya'lamun liqaulin liqaumin ya'qilun ce wani akwai ayoyi ga mutane da suke hankalta wato za mu ga a nan ubangiji subhanahu wata'ala yana kira zuwa ga tintintini cikin halittun da Allah ya yi a sama halittar sama ita kanta da yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya yi ta a tsaye da wannan girma nata da wannan faɗi nata ba tare da ya tokare ta da wasu dirkoki ba wani abin na ɗauke da ita a'a ya tsaye da ita a haka ba tare da kuma ana ganin wani wata baraka ko wani lalacewa a tare da ita ba ko wata illa ko wani aibi tare da ita sannan da abin da yake cikin san mai ɗin na halittu manya-manya da Allah ya yi wanda ɗan adam sai dai ya iya gano wasu abubuwa 'yan kaɗan daga ciki amma ba zai iya gano duka abin da yake cikin sararin samaniya ba da rana da wata da taurari da ubangiji ya zuba a cikin sararin samaniya da ita kanta ƙasa da Allah ya halitta da wannan girman nata da wannan faɗin nata ya shimfiɗa ta ya daidaita ta ya sanya ta ta zanto mai ɗauke da ɗan adam wanda a kanta ɗan adam yake kara kaina yake kai kawo da abin da ya zuba a kanta da abin da ya dasa a cikinta na duwar watsu da abin da yake fitarwa a kanta wato na ƙoramu da tekuna da itatuwa da bishiyoyi da tsirrai da abubuwan da suke rayuwa a kanta duka sannan kuma da sassaɓawar yini wato dare da yini suke saɓawa wannan ya yi tsawo wanda ya gajarta wani lokaci kuma wanda ya gajarta wanda ya tsawo wani lokaci dare ya yi tsawo yini ya yi gajarta wani lokaci yini ya yi tsawo dare ya yi gajarta wannan ya shiga wannan wannan ya shiga wannan wani lokaci su daidaita su zanto daidai wa daida to duk shi kansa wannan shi ma wata aya ce sannan ga jiragen ruwa waɗanda suke tafiya a kan teku ɗauke da kayayyaki niki-niki da kuma mutane su yi tafiya daga ƙasa zuwa ƙasa daga gari zuwa gari kan ruwa da dukkan abin da suka ɗauka na nauyi ba tare da sun nutse a cikin ruwa ba haka suke zirga-zirga ubangiji subhanahu wata'ala yana rike da su da abinda Allah subhanahu wata'ala ya saukar na ruwan sama ya sauka a bayan ƙasa ƙasar da take bushashshiya ke ƙasashiya matacciya a dalilin wannan ruwan da ya sauka Allah subhanahu wata'ala ya fitar da tsirran da suke cikinta dan adam ya samu abin da zai ci dabbobi suka samu abin da za su ci Allah subhanahu wata'ala ya da dukkan halittu da suke tafiya a bayan ƙasa akan ƙasa sun to suna rayuwa a cikin akan akan doranta waɗansu suna rayuwa a ƙarƙashinta cikin teku cikin tekuna haka ubangiji subhanahu wata'ala ya ajiye waɗannan halittu nashi wanda babu wanda zai iya wato bugar kirji ya ce shine yayi su ko shi ya tsara wannan وأنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتسريف الرياح لأن الله يكي جنجو يا إسكا ولوك تشي تفتو دقا يما ولوك تشي تفتو دقا قبس ولوك تشي تفتو دقا كودكو أليوا الله يلا جنجو يا إسكا دقا نزوا تشد والسحاب المسخر بين السماء والأرض دقا جي ديكي لو كده الوا da Allah subhanahu wataala ya hore shi tsakanin sama da ƙasa yake kada shi inda ya ga dama ya je saukar da ruwa inda yake so Allah ce to duk wannan ayoyi ne amma ga mutanen da suke da hankali suke amfani da hankalinsu suke lura dukansu waɗannan ayoyi ne waɗanda suke tabbatar da samuwan Allah haka na a cikin Ali Imran Allah ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar Allah subhanahu wata'ala ya ce inna fi khalqis samawati wal ard lalle cikin halittar samai da ƙasa wa ikhtilafil layli wan nahar da sassabawar wato dare da sassabawar dare da yini Allah ce la ayatin li ulil albab akwai ayoyi amma ga masu hankali ga masu cikakken hankali wanda hankalinsu yake musu amfani wanda suke tsayawa su yi tunani da hankalinsu ba su watsar da hankalinsu suka zama kamar dabbobi ba a hankalinsu yana musu amfani suna tunani cikin waɗannan halittu da Allah subhanahu wata'ala yayi Allah sifanta su da cewa su ne waɗanda suke ambatan Allah qiyaman wa qu'udan a tsaye ko a zaune suna halin tsayuwa ko suna halin zama wa yatafakkaru ala junubihim ko suna kishingide wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard suna kuma yin tunani cikin halittar samai da ƙasa sace rabbana ma khalaqta hadha batilan ya ubangiji baka halicci waɗannan wato halittu haka nan a banza ba baka yi waɗannan halittu a banza ba ta yadda zan zama halittu ne kawai an yi su babu babu ranar tashi babu ranar hisabi Allah ya yi su haka ba hikima amma khalaqta hadha batilan subhanaka sarki ya tabbata gare ka ka tsarkaka daga a ce kai wani aikin da yake na banza wanda ba shi da amfani ko ba shi da ma'ana babu hikima a cikinsa to waɗannan daga cikin ƙayoyi ne da yawa daga alkur'ani waɗanda suke kira zuwa ga tintintini a cikin halittar sammai da ƙasa hadisi ya tabbata a cikin littafin akhlaqun nabi na abu shaykh da kuma sahih ibn hibban hadisin na Aisha lokacin da Ata ibn Abi Rabah da Ubayd ibn Ubayr suka je wajenta Ubayd ibn Ubayr ya ce wa Aisha radiyallahu ta'ala anha ki ba mu labarin ko ki gaya mana abinda yafi mamaki wanda kika gani tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai Aisha take cewa wata rana Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tashi da daddare yake cewa da ita ya Aisha zarini ata'abbadu li rabbi ya isha kyale ni in bauta wa ubangiji na sai ta ce ya rasulullahi wallahi inni la uhibbu qurbaka la uhibbu qurbaka wa uhibbu ma yasurruka ya banzan Allah ina son kusanci da kai kuma ina son abin da zai faranta maka tace annabi ya tashi ya je ya alwala ya tsaya yana sallah sai ya kama kuka ya kama kuka har hawayensa ya jika masa wato kirjinsa ya ci gaba da sallah ya ci gaba da kuka har hawayensa ya jika ƙasa to lokacin da ya tafi sujjada yana ta kuka hawayensa na abin nan to haka yake ta yi har lokacin da asuba ta yi bilal ya zo don ya sanar da shi lokacin sallah ya sami annabi sallallahu alaihi wasallam yana kuka ce ya rasulullahi ma yubkika wa qad ghafara Allahu laka min dhanbika ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ya rasulullahi me yake saka kuka alhalin Allah ya gafarta maka zunubinka na baya da wanda zai zo gaba wato inda ma kai zunubi a baya an gafarta in zaka yi anan gaba ba an gafarta to me yasa ka kuka shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laqad nazalat alayya laylata ayatun ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار هزوا قرشق آيه yake cewa a jiya da daddare an saukar min da wasu ayoyi banu ya tabbata ga wanda zai karanta su bai tsaya yi tunani a kansu ba banu ya tabbata ga wanda ya karanta su bai yi tunani a kansu ba sai ya karanta waɗannan ayoyi na cikin suratu ali imran inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab to wanda yake nuna cewa tsayawa a yi tattindini cikin halittun da Allah subhanahu wata'ala ya yi wato wani abu ne wanda yake na wajibi ga dukkan mutum mai hankali don Allah subhanahu wata'ala ya rufe cewa masu hankali su suke yin wannan la'ayatin li'ulil albab ayoyi ne ga masu tunani ga masu hankali la'ayatin liqaumin ya'qilun ayoyi ne ga masu hankaltuwa masu tunani tunani cikin halittun Ubangiji subhanahu wata'ala shi zai gadar wa ɗan adam sanin samuwar Allah subhanahu wata'ala ya gadar masa sanin irin ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya yi masu yawa wanda suka baibaye ɗan adam ta ko'ina yayin da ɗan adam yake tunani cikin halittar sammai da ƙasa da abin da ke kewaye da shi zai gane irin ɗimbin ni'imomin da Allah ya yi masa cikin samar da waɗannan abubuwan da ba zai yi waye rayu ba babu su ba za ka rayu ba babu iskar da kake shaƙa ba za ka rayu ba babu ruwan da za ka sha ba za ka rayu ba babu abincin da za ka ci waɗannan duka wani ɓangare ne na ni'imomin da ubangiji ya maka ba za ka rayu ba inda babu rana ba za ka rayu ba inda babu inuwa babu haske duk waɗannan wasu abubuwa ne da suka baibaye ka na nemomin Ubangiji duba cikin halittun Allah da suke kewaye da kai su ne za su sa ka san wannan Allah yana cewa Allahu allazi khalaqa as-samawati wal ard wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakum al وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وبنجي يتي الله الذي خلق السماوات والأرض الله شيني وند يهل تسمي دك أسع يسوكر دروا دك سما يفتر مكو دئاء itatuwa don su zanto arziki gare ku sannan kuma ya hore muku jiragen ruwa waɗanda suke gudu a cikin ruwa ɗauke da abin da zai amfane ku sannan ya hore muku ƙoramu da kuke samun ruwan da za ku sha ku shayar da dabbobinku sannan kuma ya hore muku rana da wata da'ibai da tutur koyaushe suna nan ba tare da ana samun wani lokaci da za a ce an rasa wato an rasa su ba sannan kuma ubangiji ya hore muku dare da yini ya ba ku daga duk abin da kuka tambaye shi Allah ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha idan za za ku ididdige wato lissa za ku lissafta ni'imomin Allah ba za ku ididdige su ba innal insana la zalumun amma lalle dan adam mai zaluntar kansa ne kaffarun kuma mai butulci ne mai butulce wa ni'imomin Allah ne ta hanyar kafirci da shirka da saba wa Allah subhanahu wata'ala saboda haka tunani cikin halittun da ubangiji ya yi a sama da ƙasa da abin da suke kewaye da ɗan adam za su ƙara sa shi ya san Allah ya san girman Allah kuma za su iya sa shi ya gane ni'imomin da Allah ya masa gane ni'imomin da Allah ya maka da tunani a cikin waɗannan ni'imomi su za su ƙara maka kuma san Allah a zuciyarka domin duka wanda yake da wato biƙaƙƙiyar halitta lafiyayya yakan so wanda ya kyautata masa ne yakan so wanda zai kyautata masa to babu wanda kuma ya kyautata maka kamar Allah ya kyautata maka a baya yake kyautata maka a yanzu kuma nan gaba ma ya kyautata maka duk butulcin da ɗan adam yake yi wa ubangiji da kafircin da yake yi da zalincin da yake yi da rashin gaskiya bai sa ubangiji subhanahu wataala ya yanke masa waɗannan ni'imomin ba ka duba yadda ƙasa yadda bayan ƙasa ko duniya take cike da kafirai azzalimai miyagu amma ubangiji ya rabu da su ya kyale su bai yanke musu iskar da take shaƙa ba idan ka tan musu da ita idan ka tan musu da ruwan da suke sha ba bai dakatar musu da hasken rana da suke gani ba bai dakatar musu da inuwa da suke samu ba ka duba wannan azzalimar ƙasar isra'ila tana fara shirye-shiryen kawo falasɗinawa hare-hare sai ta yanke musu wuta ita take ita ce azzalima kuma sannan ita ce har ila yau take yanke ma wani wani abin da take ganin yana amfana da shi amma duk abin da su suke yi suke yi wa Allah Allah bai yanke musu abin da suke samu na iskar da suke shaƙa ba Allah bai dakatar musu da ruwan da suke sha ba da Allah da ya ga dama da lokaci ɗaya za a wayi gari komai nasu ya kafe amma Allah ya bar musu shi za su zaci cewa kamar Allah kyale su yayi amma ran da ya tashi kama su wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid إن الله لا يبلي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته za a yi masa talala har lokacin da ubangiji ya tashi kama su to ba za su iya kwatar kansu ba la tahsabanna allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun inma yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar saura kakka zaci cewa Allah bai sanar baya sanar da abin da suke yi yana sane yana jiran ranar da idanuwa za su yi zuru-zuru ranar da tsoro zai cika zuciya babu kuma mai kawo mutum ɗauki to haka ubangiji subhanahu wata'ala ya yi wa ɗan adam ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard wa ma khalaqa Allahu min shay wa an asa an takuna wa an asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minu she ba za su yi duba zuwa ga mulkin Allah a sama da ƙasa ba wa ma khalaqa Allahu min shay da duk abinda Allah ya halitta ba za su yi duba zuwa ga wannan ba saboda ka ubangiji yana kiran bayansa har koyaushe cewa ya dubi bayansa su dubi irin halitta halittu da suke kewaye da su abubuwan da suke mu'amala da su falyanzuru al-insan ila ta'amih anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-ardha shaqqa anbatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaytunan wa nakhla wa hada'iqa ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'anamikum wannan duk abubuwa ne dan adam yake yake afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat to wannan duka ayoyin Allah ne wanda dan adam yake gani kuma ba sa buƙatar sai an karantar da shi ba sa buƙatar sai an karanta masa su ko sai yayi karatu ya iya karanta su a'a abu ne wanda kowa da kowa yana tarayya wajen duba su wajen yin tintini a kansu abu sulaiman darani yake cewa inni la akhruju min manzili fama yaqa'u basari ala shay'in illa ra'aytu lillahi alayya fihi ni'ma wali fihi ibra yake cewa ba san da zan fita idona ya ga wani abu face na ga cewa a cikin abin nan akwai ni'imar da Allah ya min sannan kuma akwai wata izina da zan ɗauka a cikin wannan abu tintintini da akan abin da Allah subhanahu wataala ya halitta da shi kansa ɗan adam wa fi anfusikum afala tubsirun shi kansa ɗan adam yayin tunani akan kankin kansa wannan kansa ibada ce umar ibn abdul aziz yana cewa tunani a cikin halittar ubangiji ko tunani a cikin ni'imomin ubangiji at-tafakkuru fi ni'amillahi afdalul ibada ce at-tafakkuru fi ni'amillah afdalul ibada daga tunani a cikin ni'imomin Allah ibada ce mafi falala domin wannan zai sa maka san Allah subhanahu wata'ala zai ƙara maka san Allah a zuciya zai ƙara maka san abinda Allah yake so da fifita abinda Allah yake so akan abinda kai kake so ko abinda wani yake so maka ka fifita mahabbullahi ala mahabbika ka fifita abinda Allah yake so akan abinda kake so abinda yake haifar da wannan a cikin zuciya shine tunani akan ni'imomin da Allah ya maka بشر ابن الحارث الحافي ينتهى لو تفكر الناس في عظمة الله لما عصوا لو تفكر الناس في عظمة الله لما عصوا da mutane za su rika tunani a cikin girman Allah da ba su saba masa ba sabo ba zai yi sabo ba har sai shedan ya mantar da shi tuna Allah da girman Allah da sannan zai saba wa Allah ce la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min sai shedan ya mantar da shi duka wannan sannan zai zai saba wa Allah Allah subhanahu wata'ala yayi ya kushe wa waɗanda suke yawo cikin abubuwan da Allah ya halitta cikin halittun Allah daban-daban amma ba sa ɗaukan izina a kansu Allah ya kushe ma waɗansu kamar yadda anan ya yabe su shi allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard to haka nan ubangiji ya kushe waɗanda su kuma wato dinkim suke ba sa wato duk halittun da suke kewaye da su irin ni'imomin da suke bayabe su ba sa tuna musu Allah وكأي من آية يمرون عليها في السماوات والأرض وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون وكأي من آية في السماوات والأرض آية نوتي وتآيوي ديوة أسمي دكسا يمرون عليها لسكي وجي واتقبنسو وهم عنها معرضون أما باسا تأواس كاللاس مجري مسو cewa ma yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrik yawancin su ba sa imani da Allah face suna hada Allah da wani saboda haka tintintini a cikin halittar Allah da yazo a hadisi cewa tafakkaru fi ala illah wala tafakkaru fillah kada ku ce za ku yi tunani game da shi kansa Allah ku ce za ku gano haƙiƙanin kunhin zatinsa wannan ba za ku iya ba لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير kada ka rika tunani a kace sai ka gano hakikanin zatin Allah ku yi tunani fi ala illa a cikin ni'imomin da Allah yayi ku yi tunani a cikin wannan amma kada tunanin ku ya tafi akan sai kun gano hakikanin ya Allah yake galibi abin da yake halakar da mutane kenan musamman a cikin abin da ya shafi sifofin Allah da za su mayar da sifofin Allah irin sifofinsu ya rika ta'amuli da sifar Allah yadda ci sifarsa take an ce ar-rahmanu ala al-arshi stawa Allah ya mai rahama ya daidaita ya daukaka akan al-arshinsa sai ce to da da ba al-arshin fa to ina ruwanka kai dai ba ya ce maka ya daidaita ba kai ba ya gaya maka ba ko ba shi ya faɗa ba shi ya faɗa to ina ruwanka kafin al'arshin cewa kana arshi wa alalma ko a ce annabi ya ce yanzilu rabbuna ila sama'id duniya fi suluth al-akhir min al-layl ubangijinmu yana sauka sama ta kusa a sulusin ƙarshe na dare sai wanda ce to ai sanda mu nan sulisin dare ne wani guri rana ce su kuma sanda ranar rana ce su kuma sulisi can kuma sulisi to kullun sulisin ne kowace ba cikin saukar yake kenan kaga anan sai da ya sauko da sai da ya sauko da sifar Allah zuwa sifar sa shi to shi da sai yake neman to ya za a yi ya Allah zai mu'amala da wannan bambancin lokuta nan sulisin dare ne to ai can ba sulisin dare bane sanda ku ko ba sulisi ba to can sulisi ne laisa ka mithlihi shay wa huwa samiul basir idan ka sallama wa ubangiji cewa shi daban yake ba irin ka bane to kada ka kawo wasu misalai ka buga wa Allah wala tadribu lillahi al-amsal kada ka ce kai zaka yi misali da kanka galibi sai da mutane sai mutun ya kwatanta Allah da wata halittarsa ko da kansa sannan zai samu rudewa Allah ba haka yake ba sannan malam ya ce wasani ka ƙaulihi afala ya tadabbaru na alƙur'an wa ƙaulihi afalam ya dabbaru alƙaul wa ƙaulihi kitabun an zannahu ilaika mubarakun ya dabbaru ayatihi wa huwa kafirun aidan sannan abu na biyu shi ne tunani cikin ayoyin Allah da ake karantawa wato alƙur'ani al'ayatul matluwa ayoyin Allah da ake karantawa Allah ce afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira ashe yanzu ba za su yi tintintini game da alqurani ba da a ce ba daga Allah yake ba da sun samu sabani da yawa a cikin sa wato da sun samu tufka da warwara da yawa a cikin sa afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfalaha ba za su yi tintintini game da alkur'ani ba ko kan zukata ne suke da makullansu akwai makulle akan zukatansu za ka ba sa iya kallo ba sa iya duba su karanta alkur'ani su gane wani abu hakanan da inda ke ce afalam yadabbarul qaul ashe yanzu ba za su yi tunani akan wannan zance ba wato alkur'ani am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum al-awwal ma lam ya'ti aba'ahum al-awwalin ko kuma abin da bai zo wa iya a wato ya zo musu bai zo wa iyayensu da farko ba haka nan da faɗarsa kitabun an zallahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati littafi ne wato alƙur'ani da muka saukar maka mubarakun mai albarka liyadabbaru ayati domin su yi tintintini akan ayoyinsa wannan shine at-tadabbur wanda kusan darussanmu na farko a kansa muka yi magana lokacin da ibn al-qayyim ya gaya mana sharuɗin tadabburin alƙur'ani ka karanta alƙur'ani zuciyarka tana halarci na fi zalika da zikira liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid da zikira liman kana lahu qalbun ay aqlun mutumin da yake da tunani aw alqa sam'a liman kana lahu qalbun aw aw alqa sam'a ko kuma ya kasa kunne ya saurara wa huwa shahid yana halarce da zuciyarsa da tunaninsa tunaninsa bai bazama ya tafi wani wuri ba sanda ake karanta masa alkur'ani ya tattaro hankalinsa lokacin da ake karatun alkur'ani yana saurara dole shi ne tadabburi yayin da mutum zai karanta alkur'ani musamman ma idan yana gare harshen larabci zai ji irin zubin alkur'ani nazmul qur'an da uslubul qur'an irin abin da ya kunsa na fasaha da balaga da azancin zance wanda babu wani zance da yake kama da shi ka ɗauko hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda shi ne fi kowa fasaha babu balaraban da ya kai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama fasaha laƙad otitu jawami alkali laƙad otitu jawami alkali ce an ba da maganganu dunkulallu wanda zai yi magana ƴar kaɗan amma tana cike da ma'ana ma'anoni da yawa to amma ka ɗauko hadisin annabi ka karanta ka karanta kuma alkur'ani za ka ji da bambanci ko ba ka jin larabci ko ba ka jin larabci ka ɗauko innamal a'malu bin niyyat wa innama likulli innama likulli imri'in ma nawa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibaha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi wani hadisi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين سيكا جنا بمبنجي كوبك كو كوبك سلا ربشي با سيكا جزب مغانا دا بمبنجي كما سيكا جزن چن الله شيني أسمع شيني أقولي شيني أقولي قولوا لوا yasa hadisa annabi zaka iya riwaya sada ma'ana amma banda alqur'ani karanta shi daidai ko karanta shi kuskure amma babu da karatun bil ma'ana saboda babu wani abin da za ka kawo ya zama makwafin wannan babu shi to sannan abin da yake kunshe da shi na hikima hikimar da take cikin alkur'ani babu hikimar da ta kaita maganganu na hikima da alkur'ani ya kunsa babu wani kundi ko wani mai hikima ko wani mai magana mai azancin zance da zai kawo wani abu kwatankwacin alkur'ani a hikima hakanan in ka zo ka ɗauki abin da ya ƙunsa na maslahar shari'a da hukunce-hukunce duk irin hukuncin da alkur'ani ya zo da shi sai ka samu cewa babu wani hukuncin da zai kai shi da zai kai shi zama adalci zama gaskiya sai ka samu babu wani duk wani kundi da aka tattara mutane wanda ake ganin masu hankali ne masu tunani ne masu kwarewa masu gogewa da zauna su rubuta wani constitution su rubuta wasu dokoki ka ɗauko dokokin da alkur'ani ya zo da su sai kaga babu mahaɗa shi yasa da ɗan adam kullum cikin kwaskwari ba ake musu duk bayan wasu lokuta sai an ce a zo a yi amendment a sake gyara wasu abubuwa a ce maka constitution na shekara ta 1999 na 2003 na 2000 da kaza kowace canza ake saboda kowa ya zo sai ga cewa kai wannan ba zai yi ba sannan gasar zuciya kowa zai tashi sai ya yi shi daidai fasalin fasalin bukatarsa sai ya fasalta shi daidai bukatarsa wani ya zo sai ga shi ta tsuke masa bukatar zai kara faɗaɗa shi wani kuma ya zo ce zai a cire ba wasu abubuwan gaba ɗaya baya su amma kundin Allah yana na yadda yake baya canzawa to duk wannan janibi ne na ijazar Qur'an na zamanto alqur'ani gagara ba dau gagara koyo gagara misali to karanta alqur'ani kada ya isa ya maka jagoranci zuwa ga sanin Allah subhanahu wataala to shine ibnul qayyim ya ci gaba da fashin baki akan waɗannan abubuwa guda biyu sai dawo nau'i na farko ya ce fa'ammal maf'ulat amma ayyukan Allah ko halittun Allah fa'inna ha dalatun alal af'al suna nuna ayyuka suna nuna aikin Allah subhanahu wata'ala aikin da ake jingina wa Allah subhanahu wata'ala iri biyu ne akwai wanda yake lazim akwai wanda yake muta'addi akwai fi'ilun yudafu ila Allah wa huwa fi'ilun lazim cewa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa fi'ili ne lazimi bai shafe ka ba kai ubangijinka ya zo الرحمن على العرش استوى وانا فعل استوى يا يا يا ابن يا تقيت ne akan sa shi bai shafe ka ba amma kace khalaqa samawati wal ard khalaqa fi'li ne aiki ne amma aiki ne da ya ta'addi zuwa ga sammai zuwa ga ƙasa an gane ko kamar yadda a kai karan kanka za a ce jalasa fulanun kaga aiki ne da ya takaita akan ka kai ka zauna amma ka ce akalat fulanu ta'ama kaga aikinka ya tsallaka ya taba abinci ko to duk wani aiki duk wani aiki akwai mai aikin duk wani aiki da ka gani akwai mai aikin shi yayi wannan aikin in kaga makhluqat to akwai wanda yayi alkhalqu din wanda shine shine ya halittar ba zai yi halittar su su zanto haka nan suka kasance ba am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun so haka nan a babu aka hada babu aka halice su ko kuma a su suka yi kansu ba daya ba babu ce ta samar da su ba ba kuma su suka yi kansu ba to a kenan akwai wanda ya yi su to duk wani fi'ili na ubangiji subhanahu wataala yake banta da shi duk wani aiki da Allah yake yi to nashi ne shi duk wani wanda zai yi wani aiki to zai yi shi ne amma ba alawacin kamal kamar na ubangiji ba ala cewa ma ramaita iz ramaita falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama gashi an jingina musu qatl sun yi kisa an jingina musu sun yi harbi amma Allah ce ba su suka yi kisan ba Allah ne ya kisa ba su suka yi harbin ba Allah ne ya harbin saboda shi Allah shi ne yake isar da harbin nasu zuwa inda zai je shi ya tabbatar da kisan nasu ya yi ko wanda zai yi zaton ya yi kisan kuma daga baya ya samu ashe ashe mutumin nan bai mutu ba ya zata ya gama da shi sai ya tafi mutumin nan ya farfado sai dai ji labarin cewa mutumin nan yana nan da ransa kaga Allah bai so mutuwarsa ba saboda haka aikin na hakika na Allah ne subhanahu wataala shi yake isar da harbi idan aka yi shi zuwa ga inda ake so ya isa to shi ne yake cewa fa ammal maf'ulati fa innaha dalatun ala al-af'al wal af'alu dalatun ala sifat duk wani fi'ili yana nuna sifa yana nuna sifar ubangiji subhanahu wata'ala da ya sifanta da wannan sifa yace khalaqa as-samawati wal ard wannan khalaqa din tana nuna cewa shi al-khaliqu ne ko tana nuna sifa ce ta shi mahalicci ne ce rahimallahu ibadahu yana nuna cewa abin nan rahama sifa ce ta ubangiji sifa ce ta ubangiji ya alamu yana nuna sifa ce ta ubangiji ya sifantu da sifar da sifar ilimi fa innal maf'ula yadullu ala fa'ilin fa'alahu duk wani abu da ka gani abin nan mahaluki to akwai wanda yayi shi wadhalika yastalzimu wujudahu in akwai wanda yayi shi to wannan aikin wannan samuwar shi abin kenan ya nuna shi wanda ya yi shi ɗin akwai shi in ka ga halitta to ya nuna akwai mahalicci ya nuna akwai wanda ya halittar kuma wanda ya halittar nan yana nan samamme ne saboda kaga dukkan wata halitta tana nuna samuwar Allah dan tana nuna akwai wanda ya yi ta shine Allah tunda akwai shi kaga samamme ne kenan ba babu bane sannan wa qudratuhu wannan aikin yana nuna cewa wanda ya yi shi yana da ƙudura kaga halittar sama kaga halittar ƙasa kaga halittar ka kai kanka ka san wanda yayi wannan halitta lalle ya cika mai kudura sauraka halittar kanta tana nuna cewa mai yin ta wanda yayi ta mai kudura ne wanda yayi ta mai kudura ne kamar kaga littafi ka karanta kaga ilimi sosai a ciki zaka ce lalle wanda ya rubuta wannan littafin malami ne masani ne mai ilimi ne abin ka karanta wannan yayi maka jagora zuwa sanin cewa shi mai littafin ashe yana da ilimi wa zalika yastalzimu wujudahu wa qudratahu wa mashi'atahu kuma yana nuna mashi'arsa duka halittu da suka da suke bayan ƙasa suna nuna mashi'ar ubangiji subhanahu wataala ta yaya suke nuna mashi'ar Allah mashi'a shine Allah subhanahu wataala yayi abu yadda ya ga damar yayi shi idan ka dube mu nan dukkan mu jinsi jinsi ɗaya ne jinsin mutum ne jinsin dan adam ne a karewa jinsin dan adam ma kuma da yan Afirka ne a yan Afirka ma duk da yan Najeriya ne ga mu nan birjik to amma sai ba a yi kala ɗaya ba zai zama kowa da kalarsa kowa da yanayinsa kowa da ba wanda yake su bi iri daya ko yan tagwaye sai kaga bambanci in ji ibnu taymiya yake cewa Allah bai taba halittar wasu abubuwa iri ɗaya ta kowace fuska ba sai kaga da wani bambanci shi yasa ba ake gane su ai eh kaga yan tagwaye wani yazo yana cewa bana gane su bana gane su amma wani ce ka ai wani wani wani ya gane su ta ya gane su dole akwai wani abu da ya bambanta su sai su cewa to Allah bai taɓa yin wasu abubuwa biyu ba iri ɗaya ta kowace fuska za su iya tarayya a wasu abubuwa amma kuma za su bambanta a abubuwa kasancewar abubuwa sun zo daban-daban wannan daban wannan daban wannan nashi daban wannan yana nuna mashi'a Allah ba haka abin ya zo kwatsam ba an gane in haka abin ya zo kwatsam ba zai zo da irin wannan tsare-tsaren ba kowa da nashi an fahimta sauraka wannan ke nuna cewa wanda ya aiki nan to da mashi'a yake yi mashi'a yake yake aiki da ita kuma yana nuna iliminsa yana cewa mai ilimi ne wanda ya halitta da irin wannan tsarin da irin wannan kamalar lalle ba dan yana da ilimi ba ba zai iya ba shi yasa ya sifanta kansa da cewa wa huwa al-khallaqul alim khallaq ne mai halitta ne sana al-alim ne kuma wanda yake masani ne لاستحالة صدور الفعل الاختياري من معدوم أو موجود لا قدرة له ولا حياة ولا علم ولا إرادة دومين الفعل الاختياري أبين دا أكيشي دا زهبي باوي أبين دا يزو قطعن با أبين دا أكيشي دا واتو دا تككير إرادة دا تككير زهبي بزي يزكسن چي يا فارو دا غوانا أبين دا بابو با أبين دا بابو شي يهيوس أبو بوا چكين سالي هكا بزي يوبا aw mawjudin la qudrata lahu ko samar da wasu abubuwa masu cike da fasaha da ilimi da kamala daga wanda baya da kudura ba zai yiwu ba ko ga wanda baya shi da rayuwa ko baya da ilimi ko baya da irada ashe kaga samuwar duk wani mahaluki yana nuna akwai Allah kuma yana nuna cewa Allah nan ya sifantu da sifofi na kamala irin su kudura irin su rayuwa irin su ilimi irin su mashi'a lokaci yayi zamu tsaya anan abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa